نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaran jamhuriyar Nijar. ‘Yan uwa mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwanku Ilyasu bin Abdullah. Yau muna laraba sha tara ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha uku ga watan takwas dubu biyu da ishirin da biyar Allah mana mafaka ‘yan wa masu jin mu ta hanyar radiyon jiha za su iya kiran mu a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 da shidda Cisi'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 60 ko lamba ta move mai lamba cisi'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 40 Allah mana muwafaka. yan uwa kamar da yadda kullum muka sani dai wannan shiri ana gabatar da shi ne daga nan zuwa karfe biyar zuwa karfe shida ba kwata saboda sa hudu ba da ake a ƙarshe kin zami sha Allahu mai tambaya na iya kira kai tsaye a wa'annan lambobi da aka bada don gabatar da tambaye shi kullum muna magana muku cewa dai lamari na addini ba addini da ka kurin naga ana yi a'a addini ana yi ne da ilimi akan sani da ne kaza ne kaza ga dalili ga dalili kuma abin da yake ɗarme ma kai cikin addininka wajibi ka tambaya don Allah subhanahu wata'ala na ce fas'alu ahal zikir in kuntum la ta'lamun ka tambayi ma'abuta sanin in kai baka sani ba ka tambayi malamai nan iya karanta da mu umarni da Allah ke yi kenan kan me abu cikin jahilci da abin da za mu yi in dai ba san hukuncin ba Allah a cikin shi to mu tambaya kafin mu wani aikin ba sai mu tambaya ya wani abu ya cabo ta shiga ta malam ya kaza a kai kahin ka yi abin da ka san kana da shubuha shakka haka ne ba haka bane ba saban Allah ne ba saban Allah bane ba to kahin ka yi ka yi kokarin tambayar wannan abin da za ka yi mai hukuncin shi kamar tun farko mai akadari ke bayanin walahi lahu an yafa'ala fina ta lama kuma lafi bai halatta ga musulmi mumini an yi amala amalan kai da aikin za ka yi a ta alama hukumar lafiya ka san hukumcin Allah cikin wani abu kina bin ka tambayi shari'a me ya kata assalamu alaikum assalamu alaikum na'am ha mene mana jiwa tambaye mi eh eh tana shi kenan eh saki uku cikin kalma saki mai uku cikin kalma guda to kuma ta mi yanzu kai da kana daga na kake ha daga na
awaki awaki ƙasa yana ci awaki
kace take ta to kama radiyo kama radiyo kaji abin kama radiyo da yanzu kace to kama radiyo kama radiyo kaji bayan na insha Allah to
to eh wannan ina gaba ji ne da kyau iya tambaya ne kan saki uku a zama guda ko suka gyara tsakanin su ko menene akwai komi to na ji dai bayanin insha Allah dai muna magana yan uwa kenan da abin da mutum irin wannan tambaya ce duk da akwai masala kan tambayar amma haƙƙi ne mutum ya tambaya abin da yake jin ɗarɗar a kan shi haka ne haka bane ba sai ka tambayi hukuncin Allah kuma me dalilin da aka ce kaza me dalili yawan yakan yi wata mas'ala a samu saɓani wannan ya ce kaza wannan ya ce ana yau na ce ba a yi amma kuma mutum he tambaya dalili na wannan abin da aka ce he samu mahi ƙarin hujja da ya ce kaza eh an ce ba a yi an ce ana yi to kai mutane musulmi ka neman wanne ne yake da madogara kwakwara don kaga da baiwa duka magana Allah ce addini guda ne ubangijin guda ne annabin guda ne littafin guda ne kibla guda ce kaga baiwa wannan ce haram wannan ce halak kuma ce daɗaya kaga dole ka nemi gaskiya wanne ne gaskiya halakkin ce gaskiya ko haramkin ce gaskiya wannan shine matsayin musulmi mai neman tsira da addinin shi ya ga tambaya kan duk abin da ɗar mai kai kuma ya nemi dalili wanda zai kawo hujja da shi da ya ce kaza kaza ne yan uwa wannan mas'ala da dan uwa ya ambata ta magana saki uku a zama guda mas'ala ce khilafiya ga cewa mai sabani wajen magabata in wada abin da ya zo a shari'a ko da nan ko ba kwaye ko wani bai yi dole a gaya mutane asalin lamarin ko asalin gaskiyar magana yan uwa asalin mas'alar ko rikicin a yi saki uku a zama guda wani mace ya mata sha biyu wani ce ɗari da maganar cewa masu ganin saki uku ne da masu ganin ba saki uku ba saki ɗaya ne me ya madogara madogara masu cewa saki uku a zama guda saki ɗaya ne ko ya inda ya wuce uku ko goma sha biyu aka yi dai shari'a ta ɗauki ɗaya me ya hujjar ganin akwai ruwa cikin sai musulun hadisan abdullahi bin abbas iya ba da labarin cewa saki a zamanin manzana yana raye abubakar iya raye umar shekara biyu farkon halifancin umar in aka yi saki in dai zama guda ne ba daban daban ne ba suna ɗauka annabi ya ɗauka ɗaya abubakar ya ɗauka ɗaya umar ma ya ɗauka ɗaya daga baya sai abin ya yawa sai umar matsayin shi na shugaba dan awa mutane ƙoba wani aiki ne mara kyau don hana yi ƙa'idar nasin ƙur'ani ta saki a talaku maratani daban-daban ake ɗaya bayan ɗaya aka yi na uku kenan to wannan abin ya sa umar bin khattab ya ɗauki shawara ya ce gaban nan lau amdainahu da mu zartar da wannan hukumci duk wanda ya hukumu doka uku ne kurin sai ta armi suka bashi goyon baya shine asalin masu dokan uku uku ne sai ta aure kaji asalin magana kenan wani suka ce a Umar shugaba ne Umar bai tada abin da manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah abin da hukumu manzo Allah Umar bai tada shi kun shi Umar kin da haka yake wani abu ne na shugabanci na na ta'aziri a ladabi ga masu ya kawo magana da haka kenan wasu suka kawo suka ce a suna nan akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwar shi sabbai suka bar wannan Abubakar ya bar duniya haka Umar kin ma fara suna nan kan wannan fatawa ta Annabi saki uku na zama guda ne guda ne amma in saki daban-daban ne aka yi daya ta koma biyu ta koma aka yi uku na shine babu komai he ta aure wannan shine mu kai na kai na bada fatawa kan haka gan nasan hadisi abin da ta bada annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaba da komi wannan shine masalar dan uwa kaji dai magana asalin saki uku zama guda in a zama guda ne ba daban daban bane ba kaji yanda yake da magana sabanin kuma na magana rinjayar da maganar masu ganin saki ɗaya ne ba uku bane ba wannan kuma zaba ta malikiya ko alƙalin alƙali ya maka abin da ke wurin shi ne dan suna alƙali suna kan mazaba ta malikiya kuma haka suke ce haka uku ne ta aure wannan kaga ne uwa kullum muna magana irin wannan abin me irin wannan rigima me yasa musulmi zai shiga cikin shi da kankan shi yasa kullum aiki da zuciya ko zahin zuciya shi yake kawo mutanen shiga afka cikin abin da za su yi nadama me yasa za ka yi abin da Allah ya baka dama a talaku martani in rai ya ɓaci ba a gyara ba ba a yi ka yi saki guda har shi ne tsarin da abin da Allah ya dama kan shi guda ake inda dama an yi nadama a koma in babu dama ta ƙare idda ta yi aure in ba ta yi aure ba wata ɗaya wata biyu ko jini ɗaya jini biyu ba ta yi na uku ba sai ya yi nadama ya gano kusuran shi ta gyara juna kurin ta zai na mai da ki ba sai an yi sabon arme ba duk wannan Allah buɗe wannan ƙofa saboda kyakkyawan mu'amala da hana mu shiga cikin rudu na bacin aure aka bi wani matakaiya ka hake wannan shine magana cewa kenan in sakin daban-daban ne wannan shine ba magana ta ba gyara bane a abin haka ne yazo don ya sha- wai ana gyara ba mu gyara bane ba haka abin yazo inda kuka ji shi dai kenan to me yasa mutum zai sa kan cikin irin wani aure wanda ko da kai kana ga cewa halaka ne ka koma iyayewa uwayenta tana ga ba haka bane ba ko wani ɗan uwanta ana ma kallon gana gani ana ma kallon ka aure ka aure kan ba arme ba ba mataka bace ba alhali kai ka san shari'a ke me yasa zaka afka cikin abin to amma imam wanda ya riga ya shiga cikin lamarin ne shine mahuta da ake bashi wannan ruwaya ta Abdullahi bin Abbas da sauran ruwayoyi daya cikin sahabbai Abu Rukana abin da ya shahara cewa ya zo ya ce ya rasu na mata ta saki uku manzo Allah ya ce me data ya ce ya rasu uku na mata ce na san ga me data misali irin wannan ruwayoyin kuma sun tabbata dan haka dai a takaice saki uku zama guda ba shi bai kamata musulmi saki daban ɗaya za ka yi in ba a gyara ba ka sake wani saki sama da guda zama guda ya saba sunna yana ta saki na bid'a laihi ne ma bai kamata kai ba to an haka yi ne ake magana kan shi cewa ah, ana iya ɗaukan shi a waccan fatawa ko da annabi a sallallahu ya yi a rayuwar shi a ɗauka a ɗaya a yi kiyaye gaba wannan shine kuma muke bada fatawa kan shi kuma za mu ce wallahu alam in wata haka kullum muna maganar lamarin addini dalili ne hujja ce da aka ce kaza kayi abin wani akan dalili kaka yi da ka mutaka amma abu da hujja da nasi ko da ba haka muke wannan ba za ga mutane ya kai wani abun zai iya yi ko tsakanin shi da Allah ne ba maganar shari'a ta mashi alƙali mashi alƙali suna aiki da abu guda ta mazhaba anan mahi ta ake aiki da guda shi yasa suke cewa sake unku he ta aure wannan kawancan dalilai ne da kuna ga muku abin rinjaye su wani abin da yake rinjaye magana ta ɗaukan shi a zama guda inda a zama guda aka yi shi ba daban-daban ba amma daban-daban ne ɗaya an maida ta biyu an maida ta to wannan aka rabu shi kenan sai ta aure sabo wannan shine magana kuma ah, muna magana cewa lokacin da namiji Allah ya bashi damar eh, me aka ce komai sanar da ita ne da kullun zai da ya sake ta yanzu ya ce kullun na maida ki kuma nan na maida ki bai buƙatar hetara da a hetara da a in akan samu wasu mata shi kuma akan jahilci ya ce ya sake matar shi kuma sai ya nu- ya so ya koyi dawo ya maida ta sai ga lalace ga lalace to a gyara man ta koma a gyara man kaga anan neman gyara yake har yanzu bi ce ya maida ta ba to akan haka kana cewa zaka maida ta an gyara ba a gyara ba sai ta cika wata uku ko ta jini uku kaga daga nan ta zama ta zama zaura ta kowa baka da maka maida ta an har so kake kai ake da wannan doka idan kurin cewa ka sanar da ita ce wance na maida ki musamman wani mace na mai da ɗakin ki a takaice da kace ka mai da ta kin sakin da kamata yanzu kenan ka mai da ta ya a lissahin ka ci da igiya ɗaya sauran igiya biyu in can da baka sake ta ba wannan shine abin da kamata mu sani kan in wanda muna ƙara jaddada lambar da ake iya samun a kanta ita ce lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ta airtel kenan sai ta move mai lamba 94 32 50 42 shine kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka yan wuna maganar cewa ah, lamari na addini abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu dan shi kenan ga mai neman tsira mai neman kyakkyawar rayuwa a duniya haka ya lahira dole ya karanci addinin shi assalamu alaikum assalamu alaikum kenan mai son gamuwa da Allah cikin kyakkyawan hali lazim ya karanci addinin shi ka yi addini akan hujja domin yin addini da ka to wala za ka yi wahala ne kai ba ga duniya ba ba ga lahira ba don haka duk abin da za ka yi in dai shahi addini kurin kai kaga ana ba ruwanka da yaya ake ya ake kaga nan kurin kayi domin kanta anan annabi sallallahu alaihi wasallama da iya ga cikin sahabbai ne wani ya zo bi koyi sallah ba iya sallah bige bige annabi ka ce masa sauran sahabbai kun ga wani bawan Allah in har ya mutu a irin wannan sallah ba irin sallah ba addini ba kan addini na baki assalamu alaikum assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah na ba jin kirgin نعم daga magariyar ta barka ne وقد ana ce da kuma يتبرم التوبة بسم الله قلنا لا يكون نعم magare ta barma to muna fatar da kenan an wa cewa ta abin da me ake cewa za ka yi na addini ka yi a kan hujja shine babban abu kuran kuma lamarin addini iya buƙatar hattara kakka yi abu da ka yin abu da ka ba ka samun sakamako da Allah ya alƙawari na bada domin ba ka yi bayan da Allah ya ce ai shi Allah ya ga mana ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci ba aljani ko mutum sai dan su kada ta da ibada to kai abin da aka yi ka dan shi yi ka zama to kame ko aka ba ruwanka da koyo ba ruwanka tambaya ya ake kaza ya ake kaza inda za a tsare da yawa cikin mutane a musu tambaya ya ake arwala wani da yawa inda ana jarabawa ne ba zai huta ba misali a ce a rihe wani ɗaki ko masallaci kowa zai huta bai huta sai an mai bayani kan farilla ta arwala kuran da kwace sunna ta dai ake arwala aka ce la da yawa za su huta ba ka gani akwai matsala ka gani akwai matsala matsayinka na mai imani ka kasa ba da bayani akan abin da yake wajibi ne kanka abin da aka yi ka dan shi wannan shine kullum muke wa mutane nasiha na wajibcin kuma yanzu Allah subhanahu wataala ya kawo hanyoyi na yanke hamzari ga duk wani wanda yake da hamzarin cewa shi bai karatu ba yanzu ga Allah ya kawo hanyoyi da yawa na sanin addini ga makarantu nan ga hanyoyin sadarwa nan ko a rediyo ne ko talabijin ga sai dai wuri da yawa ta hanya da yawa mutum inda ba taurin kai ba ba zai ce ba a shi bai san mai karanta ba ne ba ko bai san ba da ake karatu a he dai kurin taurin kai muna fata yan uwa mu yi kokarin yin komi a kan sani wannan shine abin da muke mu da mutane kuma kamar kullum muna bada magana kira he ga he daga baya mutane su akan saka yin kira kuma kira in ya cika to muna magana ne kullum idan muka tashi daga nan karatun mu ya kare nan idan an kare karatu ma lambar da aka bada mutum in iya ya tambaya a kanta danganin lambar kin da ita nake tahiya ba wani matsala in har waya bata shiga bane ba ta shiga baka ji da kyau ba kana da dama daga baya ka yi tambayar ka wannan shine mu za mu ƙara bayani akan wannan al'amari na na tambayoyi to in wannan maganar cewa ibada Allah subhanahu wata'ala da ya yi mu dan ibada shi sai ya aiko da manzo kuma na manzan aikin shi ya karantar da mu ne ya gaya mana ga abin da Allah ya ce yake cewa walaqad ba'athana fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut na ban halitta ba Allah ta hakika mun aiko ma ko ta al'umma da manzo kuma wannan manzo Allah ya ce me yake cewa ya kowane manzon ya yi kira mutanen shi ku bauta ma Allah ka ku gama Allah da kowa kenan tauhidi shine ba ake manzanni assalamu alaikum a ana tambaya ana ya tambaya yanzu ma hilin tambaya ne hilin tambaya ne yanzu ma hilin tambaya ne daidai ne da na sabu ladin duka hilin tambaya ne ba na karatu ba ne kadai na tambayoyin ne dama kamar da yake na sabu da ladin kai tsaye eh an hata kenan za a gane kuma na bayan cewa duka ana iya muna iya ci gaba ko jin shirin har zuwa ne kare biyar kare shidda ba kwata mun matsa dai ba sha kaɗan saboda a ci gaba da sa hudu ba cikin darussa da kamata a sa a wurin kenan me yin tambaya zai tambaya ne kahin nan kahin biyar da arba'in da biyar shine mai tambaya kamata ya tambaya a wannan lokaci kuma na ce kamar yadda ake na wancan da ake sudu ladi na wancan radiyon shi ne nan nan kin haka ne kenan mutum yana dama lambar da aka bada ya kira ya tambaya a kanta shi ne bayan da ina ganin uwa ta tambaya na ana iya tambaya kamar wancan hidi haka ne ana iya tambaya Allah taimake mu kuma muna ƙara bayani ganin layukan biyu idan mutum ya yartal ta ki shiga dangane akwai matsala a lamba ta yartal wajen shiga wajen abu da ya zo tunda akwai move kenan mutum in yi wannan yana iya kira da mu yana ga ita alama wata matsala a yanzu dai na abin ko nima na matsalar shi dai dai wani lokaci wannan ya wani lokaci wannan ya yi kenan ita move ce suke da lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 wannan shine na move kenan idan mutum yawancin bai samu bai na iya jaraba wannan kuma ko da an tashi daga shirin baka samu shiga ba kenan kana da dama in akwai wani abu da ba gane ba ka yi tambaya kan shi a lambai assalamu alaikum na'am Ah, assalamu alaikum
وعليكم السلام جوز مالا
na'am la alo
ثانية alhamdulillah
muna da tambaya to bismillah game ne ka
eh kamar Allah eh
da liman muke yi kuma sai na manta na riga ji manta shi eh
to ya sallaka da shi ba da zan yi ko to daga ina kake assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to as- annaga. a takaice dai eh, mai magana cewa yar galiman tashi to idan kar galiman tashi ka lahi kuma ba sani bane ba he ka koma ka zamana in ya tashi sai ka bi shi shine kuma abin yi kuma baka kaula baka badi tunda kana tare da liman wannan shine tambayar ka mai cewa ya mance da mai ce sai ya tsaye ka hai liman ya tsaye kenan sai ka koma ka zamana kuma in ya meke ka bi shi kamar da yake wajen misali ko sujada ko wani abu dai liman in halakar gaye shi ka dago bai dago ba ka koma in ya taso sai ka bi shi wannan shine a amsa kan haka nan duk da mai magana da ya dama shi mace manci ce dan liman duwan da ya sallah tare liman iyaye iyaye akwai matsala haka kuma karga liman gaba daya shi annabi sallallahu alaihi iya cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi in ruma an sanya liman dan ku yi koyi da shi kenan dama asalin liman an sa dan in yayi ne kai kenan saba mishi kuma balle riga shi irin sallama su kabara ta harama suna bata masalla kenan don haka amma duk abin da kai kana tare da liman in ka yi gaugawa ka rigaye shi to yi ka koma ka zamana kan kuskure ne in yayi nashi sai ka yi naka baka kabali baka badi don ganin kana tare da liman kenan wallahu alam na'am eh assalamu alaikum na'am to cewa dai layin dai na gani ko nema da irin tashi matsalai amma dai eh, wanda har zai kiran ya yi kokarin cewa ce muku mutum ya yi wannan biyu ba ya sake wani kenan yakan yi a cikin biyun dai a samu wani ya yi amma dai tabbas akwai matsala ta abin sadarwar ta abin rezoki na kira na'am assalamu alaikum assalamu alaikum
amma alaikum assalam Allah ya tsare na'am kuna lafiya
Allah ya tsare
na'am
daga mata mai to bismillah
kamar ah, wankan ya taba sai ya zama ruwan baki da sahani
ruwami
ruwan wankan ya zama eh
to sai sai ta tsare wankan kuma babu ruwan alwata za su
eh to shi dan uwa a takaice kamar radio ka ji hakyau kamar radio iya maganar ruwan wankan janaba ne ka kare ka iya arwala da shi to shi asali wankan janaba in kai niyyar wankan janaba ka kare cikakken wankan janaba ba sai ka sake sabuwar arwalla ba wannan arwalla wannan wanka zai maka sallah illa abu ɗaya yake da saɓani na taɓa al'aura kenan haka kauce ma taɓa al'aura amma in kuma har misali arwallar ta warware ne kana so ka yi sabuwa bayan wankan janaba to wannan kuma wannan ruwa da kai saura kana iya aiki da shi matuƙa bai canza ba ya koma ruwan sabili in dai ruwan iya matsayin ruwa to don kayi wanka da shi ya halitta ka ɗoka ka yi arwala in har arwala ta warware amma an ba warware ba ta yi wanda ya wankan janaba zai iya yin sallah da wannan wanka illa cewa akwai wanka wanda ake damun siffanta shi da arwala akwai mara arwala to duk da ma kuma da mara arwala inda an yi wankan janaba cikakke zai ɗauki wajibcin arwala an aka yi sallah sallah ta yi kin za a sallah ba tare da sabon arwala ba wannan ya yi amma in arwala ta arwale to na shi ne ake nema ka yi sake arwala kuma koda da wannan ruwan da kai wanka da shi wannan ya tabbata a aikace annabi sallallahu alaihi yana wanka da iyalan shi wata lokaci ya zo zai shiga ban ya su wannan ruwa wa na wankan janaba kenan janaba gare shi annabi ta almamu la junub ba ruwan wanka da janaba kenan annabi ake da wannan ruwan wanda kuma an yi wanka da shi saura ne in dai ruwa iya nan sunan ruwa bai zama baki ba ko hori irin na madadin abin nono wani abu daban dai nan ita da jiha zamu ce ba ba kenan ana iya abin da sha ibada da shi na'am inda an kira shi su ruwa mai sunan ruwa sai to wadda muna fatar inda ya kira kullum mutum sai ke layi inda wannan biyu ba kuma nan ce muku dai kakku damu ko da mutum a yanzu lambar shi ta kai shiga a sababin layin in layin ya komo tunda akwai layin cewa lambar ta wace kina mutum zai iya kira in har ta bai tashi tana da alaka da sanin addinin shi kaga iya cikin matsala ke na iya tambaya ko da mun kare shirin ne in kuma cikin shirin ne dai na iya sake layi in ya yi mubikin ba ya kai a tarki madawa yin mubikin cikin biyu da samu guda insha Allah da hatar Allah wani mawaka kuma kan hudun daidai kuma yin hata kurakurai Allah gafarta mana wannan shine bayanin da zan yi sai dai ina jaddadawa cewa wanda kullum mutum zai kira kawai da rediyo a lokacin kira yana iya da kamar karatu ne kullum ana hodi yanzu haka akwai wanda da zai yi kuna ji dai ana jin rediyo cewa kai ka yi kira rediyon ka a ƙasa ƙasa ko kuwa sam ka bar inda rediyo take don lokaci yin barin rediyon yakan sa mu ba ma jin abin da yake hodi balle mu bashi amsa wanda ta dace a bashi kenan iya da muhimmanci kenan mutum ya kashe rediyo ya ji bayani a cikin wayar shi tunda kai waya to da abin da ake hudu a gidan radiyon abin da malamin ke magana kai kana jin shi iya jin ka ka kenan ba buƙatar kunan rediyo wannan shine kamata mu gane wani jiki ya kunna radiyon ba kunna ba ji ba yanda ka sa wannan radiyon ta kama to zaka ji zaka ji a radiyo tana ji to kashe ta abin da ke ji a radiyon zaka ji a cikin wayarka muna fatar dai kenan uwa za a gano da haka kuma da cewa me ake cewa muna da ala matsala kaɗan ta abin layi dai in mutum ya samu shiga ne kuma yan wade kamar da kullum dai muke ƙara jaddadawa cikin babban aiki da ɗan adam ke yi bayan kalmar shahada wanda ita ce kamata bayan ka yi ta ka faɗe ta kuma ka san me take ni ma'ana ilimin tauhidi kenan assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya lau alhamdulillah ya dema alhamdulillah daga yana mala ina tambaya ne daga wani yana iya jam'i da iyalan shi a cikin gida ko kuma ai asalin jam'i an shar'anta shi a masallaci dalilin ka a watsi haduwa ta yau hala kana gidanka kai jami'in sallah ai kalau babu wani damar gaskiya mm. Awa. wanda aka ba dama shine wanda a masallaci ne ganin muhimmancin sallar jami'i ka a watse dawowa ta yau hala shi yasa ai aka shar'anta yin jami'in sallah a masallaci amma a gida sai dai ai koce a wurinta ba a yin jami'i a gida gaskiya magana duk da musamman da suna kawowa wanda yake cikin shi lahiya yana kawo hankali lokaci gaza lokaci gaza ya suma to irin wannan suna ga ana iya yin sallah a gama mun sallah biyu ko ka amshi jami'in suri mai jami'in suri suka ce malamai suka ce ya sallar a zuwa ƙarshen lokaci ya ta kuma daga ya saka ya zaura yin ya ta sai ya dasa al'asar wannan shi ma duk da fahimta ce amma dai abin da yake ga mara lahiya an har ya kasa wannan iya ga iya su ma iya dawowa in ya samu damar sallah yana ga masallah shi ma eh tabbace Allah mana muwafaka eh da bayanin da nake na maganar a cikin ababen da ya wajaba ma'ana mu yi ko mu karanta mu sani kalama ta tauhidi kaɗai ta Allah da ibada duk abin da ya shahi Allah ake ma Allah shine kenan kaɗai shi tauhidin kaɗai ta Allah da dukkan abin da shahi balamar ibada duk abin da ke neman lada ne da haka kenan bawa wajibi tunan mai akadar ya gaya maka a wani majubu alai tasawu imani wajibin da yake kan bawa ya gyara imanin shi shine babban abu gyara imani tauhidi shine jugu idan ba tauhidi to ha da abin da aka yi ha akwai saura dan ma hanzu ba harawa ma dan mai tauhidi ne wanda ya kalmar shahada kuma ya tabbata kanta shine ake mishi maganar aiki kaza yayi aiki kaza ga sakamakon lada kaza sakamakon lada kaza wanda babu wannan kalma to bai cikin lissafi masu nake ba lada mu gane da kana kenan abu ne kware mai muhimmancin gaske ilimin tauhidi ko karatun tauhidi da shine jigo na kyakkyawar alaka tsakanin bawa da ubangijin shi ya kaɗe ta Allah da ibada dukkan abin da ake ma Allah bai halitta a ma wani Allah duk abin da ake roƙo a wajen Allah ba a roƙo a wajen wani Allah wannan da jigo na kaɗe ta Allah da ibada babu wani abu wanda yake da mahimmanci wanda kuma idan mutum ya mutu mutum yana iya mutuwa Allahi da yawa Allah in so sai garauta mishi kuma amai azaba azaba ta kare ya hutu amma wanda ya je iya ya je ma Allah yana shirka ta Allah to gaskiyar magana babu wata damar gare shi ta komawa duniya a gyara ko kun damar in sha wuta in sha azaba a hudu shi a in dai da shirka ya mutu wallahi ta ɓace Allah kiyaye ta haka imam yi ƙoƙarin sanin tauhidi musan abin da muke abin da yake nan haƙƙin Allah ne akan wanda dan kan mu ɗauka ba wani Allah duk abin da yake na Allah ne bi halitta ka wani Allah duk abin da yake dogara ce rantsuwa ce suna yin abu abu mai sauki balle a karkara mutum ce maka ya rantsi da aradu da ta kwadan kwatsa da da wani ma ya rantsi ma da dare wanda baki miciji duk wannan ba rantsuwa musulmi ce ba musulmi a nan sallallahu iya cewa man kan halin falal billah wa aulisu dimun zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko ya kirbake shi kayan manzana sam ya zo kayan musulunci hatta su ƙurashawa suna rantsuwa da da rana ko da wata ko da kaza kaza ko da uwayensu ma annabi ce a ka ku rantsi da komi ku rantsi da Allah makan halifan falahil billah la tahlifu bi abaikum la ta annabi an ta cikin tahiyya cikin sahabbai jiwon suna yi annabi tsawa la ta la tahlifu bi abaikum ka ku rantsi da uwayenku kenan ka ku rantsi da ba rantsuwa da uwaye wani ce da uwayen wani ce da sakin garin su wani ce da kaza kaza a mai rantsuwa in har ta kama to a yi rantsuwa mai jigo kuma ba da garaje ba kuma a rantse da Allah ko siffa ta Allah wannan shi ne abin da ya kamata mu sani don mutane sun saba su ta kwaɗan kwatsa ko a radu duk wannan musulmi kamata ya barta in ma da kana yi kakanin hisana ba su basu labari yanzu wa'azi ya je ya je ma gare ka ya je garinku ya je ga yan uwa to su sani cewa kenan abdini assalamu alaikum an wani a takaice dai kiranmu dai na sanin tauhidi idan mutum ya koma ga Allah yana gama Allah da wani ba shi da hamzali a wajen Allah koran assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah na'am hello daga ina ne daga ina ne alhamdulillah daga daga bismillah a ina cikin ina cikin radiyon jiha ina cikin ina cikin mission ne ina radiyon jiha eh ina cikin radiyon jiha ne ina cikin ina cikin mission ne eh to da sani ina cikin mission ne kenan yan uwa muna fatar dai cewa mu gane sanin karatu kuma kowa wani yan uwa ina ga shi ne in kullum muna magana ba mu iya karanta message gaskiya message bai iya lokacin ne bai ba mu dama wani yayi magana yanzu akan magana hada sallah yan hada sallah abu ne sunna ta tabbatar da hada sallah inda ya dace misali ana ruwa ne gashi nan gadan gadan ya taso sauransu kuma akwai uzuri akwai dalili abinda ake magana gamawa ta zamanto da dalili ka aikun na san zuciya ko kuna damana kurin da hadiri ko jami'i za a yi a inga barazana ce asali akan uzuri ne akan dalili ne wasu na ga san ma fikin malikiya su hema da magaraba isha ba a gama zuwa al'asar to duk da suna ga cewa ko zuwa al'asar in akwai dalili ruwa na sabka ba hanya ba ta ketuwa irin tabo sauransu amma haka kurin dan da lema ko an ruwa an kare babu wani barazana bai dace gama sallah ko ce ma gaskiya magana duk abin ana ɗauki haraji ɗauki ana mace ɗauki kumci ne amma haka ba dalilin komi ba a ce ba kunna damana kurin sallah biyu za a gama dan damana ce a sai inda matsalar ruwan na sabka gadan-gadan gashi nan amma an yi ruwa an ƙare ba uzurin komi wancan su kawo malakiya su suke kawo magana ma kamar wahalakin me suka ce wahal caɓi laka da ruwa inda bai keta da ta yi wahala amma haka kurin dan kwarma tana gudu Allah ba malamin zai kawo maka hujja a shar'anci a rubuce ko ta malikiyar akan dama sauran suna gana mun babu na magana to masu ganin ma ana iya dalilin ruwan ba kuyin ruwa ba akan kwarma a'a caɓi ta sai alwahal shi ma sai wahal kasir caɓi laka da ruwa amma haka kurin ba wani abu kurin an yi ruwan kare wannan wallahi mutane su ba wa wasa da addini addini ba kan wasa bane ba kuma wallahi mutum in ya an wa ana sabani akan lokaci ko inda ya dace akan amma ba ma mu yi maka sabani in kai ko ci a lokacin ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk a rayuwar shi kaf in ba wancan guda ba da ne bin abbas na maganar karantarwa doki kumci ba mai annabi an sati ma ana ruwa a madina amma ba mai kama ka ta ga musalla ko ce ma na haka kenan wani abu ne wanda in ya zo aka yi kuma rashin yin bai zama lahi a ce ba a yi ba an yi lahi ko a bar suna a shi da mai kwarantarwa annabi a rawar su guda aka samu ne kamar da bin maza ke cewa ba a bar ne kullum ka kaza kamar al'ada kullum kullum ya yi su haka ba haka ke cikin magabata ba su akan dalili su gaskiya mutum ya karanci sunna karanci labarin magabata abu ne in ya zo kurin amma zai zama kamar al'ada kurin da mana kurin sallah ta koma gama sallah wani ma ya yi huta ne kamar dama abu ne ya ishe ka tsakai ka sabki to gaskiya magana addini ba wasa da shi to wanda ya wasa da addini ko Allah zai asara abinda kuma ba mu ciki wani gurbin balle sallah gobe kiyama da ake har bincike in ka je ka tana da tana da gurbi kaga akwai matsala muna fata in wa ayi addini da hujja ba kurin da ka ba ko san zuciya naga abin iyayi in ya kama da dalil aka yi ba matsala komi Allah taimake mu in wa kamar da na bayani muna da shiri da ake sa na hudu ba za mu tsaya nan insha Allah Allah kai mu shirin gaba wanda yake tambaya in ya samu shiga waya ta kama yana iya kira daga baya a lambar da aka bada insha Allah ko da na hutar gana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musulmi